abin nan ko risala ko sharhar risala ta maruddani bismillahir rahmanir rahim sharhu ar-risala ta maruddani ko to mutai to صفحة 11 alal arshi stawa Allah ya daidaita akan al'arshi wannan tana daga cikin mas'aloli na aqida waɗanda ya kamata a yi hattara da su za ku iske masu tawili suna tawilin ayatu sifat sai su ce nan ba a cewa Allah ya daidaita akan al'arshi ma'ana kenan ba Allah bai daidaita akan al'arshi ba istaula ne kaga sun ƙara wawul sun ka ce istaula an gane ko malamai suke cewa wanga yana irin tawilin da bani isra'ila da an ka ce wa ƙulu hintatun na firlakun hatayakun sun ka ce hintatun kaga sun ƙara nunu su mata su kodanga sun ƙara wawon sai su yi hatara tawili ko ka canza abu wasu ka ce sun ce habbatun fi sha'ara to na sun shida sai an ka ce a'a tana yiwa waɗansu su sun ka faɗi hinta wasu ka ce habbatun fi sha'ara ina fata an fahimci ni ko kuma daga farko tun da lalata ce dama iskanci ko na ƙirƙiro nashi daga baya sun kaga dama sun kace habbatun fi sha'ara wasu radu suka ce wani lokaci kuma sun kace hibba almuhimmu dai Allah ya daidaita akan al'arshi an gane ko ayoyin da suke nuna Allah ya daidaita akan al'arshi a cikin alqur'ani mai girma guda bakwai ne na farko a cikin suratul a'raf inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh har zuwa karshen aya an gane ko aya ta biyu tana cikin suratul yunus ko ba haka ba تلك ألف لامرى تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين وتقرأ إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ورينا أكو سيتكن سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى نهد سجن سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى نهد سجن سورة واتو الفرقان نبيركو نبيركنا سجن سورة الفرقان أنغانيكو abin nan wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabila wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bi dhunubi ibadihi khabira alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh sai kuma na bakwai cikin suratu wato na shidda eh na shidda haka cikin suratu sajada an gane ko alif lamim tanzilul kitabi tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwa alhaqqu min rabbika litunzir qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yattaqun ha yahtadun dihu Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh sai na bako cikin suratul hadid ko ba haka ba ha هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها wannan sune ayoyi guda bakwai wadanda ayoyin daidaita akan al'arshi sun kasu aqida ta ahlus sunna wal jamaa Allah ya daidaita akan al'arshi amma yana tare da halittunsa ta fuskar ilimi da kudura da tadbiri da abin da ya kamata haka mun fahimci wannan amma an samu wanda suka ce a Allah kamar yana sama al'arshi amma kuma ya shigo cikin halittunsa aqida ta hululiyya da tanasukh kaga wannan kafirci na ina fata ana fahimta ta akwai dai mazhabobi daban-daban kan wannan aqida amma dai aqida ta ahlus sunna mai so ya diba cikin alqawaidul musla na abin nan ko fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah inda ya bayani kan wato aqiduna waɗanda suke zancen istiwa'i na al'arshi zance mafi inganci Allah da ta akan al'arshi ya yadda da ta ban sai bai hada mini ba to tunda bai hada mini ba kuma abu na wanda aka sa neman shi ba ko ba haka ba an yi riwaya daga salaf matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da abin da malami Imam Malik da kuma shi kanshi Imam Malik tambaya kan kaifa stawa ala al-arsh ko ba haka ba ya faɗi cewa al-istiwa ma'lum ma'ana ma'anar kalima ta istiwa'i abu ne sananne a lugha wal kaifu majhul yadda Allah ya daidaita akan arshi tunda ba ban san zatin ba kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa wato sai ka san zatin sannan zaka yi zaka hankalce da take aiki to shi Allah laysa kamithlihi shay balle sai ka hankalta zatin na sannan zaka dubin yadda take aiki ina fatan kuna fahimta ta kenan duk maganar da za a yi akan aikin Allah ko sifa Allah magana ne akan zatin Allah ina fatan an fahimci shi yasa tunda baka san da zatin yake ba to ka bakan ka lahiya da yana son ka sani da ya sanar da kai abinda daidai sanar da kai ka tsaya bakin nan wasu alu anhu ya ce mi bid'a tambaya kan abin da bai dace ba sai zaman to bid'a don akwai tambayoyi na kure na kure mutum koko na gajiyarwa ko abin da ya kama da haka ko ba haka ba shi yasa malaman fiqh suka ta littafai na adabul fatwa wal mufti an gane ko sai kuma mi abin nan al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب إيماني كما دشي تند الله فقا يزن واجب وعلى المحك وعلى الملك احتوى الله yana da ya kumshi mulki ma'ana asalin ihtawa shine kumsa amma da ana nufin Allah yana da wato cikakken mulki an gane ko walahul asmaul husna Allah yana da sunaye mafi kyau in an ce al husna muannath ne na al ahsanu ba wai Allah yana da sunaye masu kyau ba a'a mafi kyau na fata mun ce sai ya ce husna masu kyau a'a mafi kyau ahsan sai a ce husna na fata mun ce ni mafi kyau ko hasna wasifatul ula Allah shi da sifofi na daukaka lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi Allah bai gushe ba tun tun tun tun fil azal inji malam bahaushe yana tare da sifofinsa da sunayensa ta'ala an takuna sifatuhu makhluqatun Allah ya daukaka kamar yadda shadi yace fathul futuhi ta'ala an yuhita bihi ko yawa to ta'ala shi Allah ya daukaka an takuna sifatuhu makhluqa sifatu zamanto halitta domin Allah ba halitta bane wa asma'uhu muhdatha ko sunayen shi zamanto abinda za a kirkira ba a kirkira ma Allah suna ko fi'ili sai dai min babil ikhbar kamar yadda ni gaya muku min babil ikhbar sai ana iya fadar abu amma ba ana nufin suna ne na Allah ba kamar yadda kawo al-mudabbiru kenan kamar yadda ni gaya muku kallama Allah Musa Allah ya yi magana da annabi Musa bi kalamihi da maganarsa alladhi huwa sifatu dhatihi sifa ce ta zatin Allah la khalqun min khalqihi ba halitta bace daga cikin halitta Allah magana Allah sifa ce ta Allah ba a cewa mala'iku ne sun kai magana da annabi Musa ko ko a'a sifa kuma ta zati tana iya haduwa ta koma sifa ta fi'ili sifofin zati wani lokaci ba idan sifa ta zati ta Allah tana da ta'addi to nan an gane ko sai ta zama to sifatu zatin wa fi'l amma idan zama to sifa ce ta zati ita kadai kamar alhayyu rayayye sifa ce ta zati ba ta ta'addi kenan sunan ya tabbata ga Allah da sifat amma idan zama to tana ta'addi to kuma hukunci zai tabbata akan ta ma'ana za a yi hukunci akan abin da ta aikata misali da an ka ce kallama Allah kaga sifa ta magana Allah ya sifanta da magana sifa ta magana kasancewa sifa ce ta zati kuma yana magana da lokacin da ya zo sifa ce ta fi'ili duk lokacin da ya so magana ba sani ko kun fahimta ba domin yin magana aiki ne kenan sifatu zatin cewa fi'ilin in mun kalli cewa sifatu zatin Allah ko bai magana ba yana magana in mun kalli yayi magana da sashen halittunsa kuma nan sai zama to sifatu fi'ilin ce ban sani ko mun fahimta ba kallama Allah Musa Allah ya magana da annabi Musa sai sun kace kalimar Allah Musa sun ka canza aya suka ce kalimar Allah Musa Allah ya ba annabi Musa rauni al-kulum ba rauni ne ba al-kulum daga naka samu al-kalam li annahu yu'athir kama yu'athiru al-kalimu fil insan haka sun kace al-muhimmu dai kallama yace sai ce takliman ya kaddara mishi ta'kidi dan a nuna maka cewa ihtimali ba ba a cewa ba Allah bai yi magana kallama Allah Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu dhatihi la khalqun min khalqihi ba halitta bace daga halitta Allah wanda zamanin daular abbasiyya ahlus sunna sun sha wahala kan cewa magana Allah ba halitta ba ce ko ba haka ba mu'tazila kun san masu magana sun sa su imamu ahmad an kama su sauran malamai sun kai ta yin taqiya ko ya an kace kalamullah sai su doka su ce wanga wanga kalamullah sai su ce hadha makhluq sai sarki ya sa a sake su wai abinda suke nuhi takardun da an ka rubuta qur'ani makhluqa na amma ba abinda qur'ani ya kumsa ba imamu ahmad ya ce kalamullah ghayr makhluq akai ta da kassa akai ta da kassa malamai sun ga mihna akwai littafi mihnatul ulama almini ne al'islamu bai na ulama wal hukam wani littafi ne ka same shi imam malik kunga shi ma ya samu irin wannan matsala an turo yajen sekare sun tambaye shi magana ya bada amsa an ka je an kai tawilin ta an ka karyata an ka an ka an ka abin nan an tambayi Imam Malik hukuncin wanda ya saki matarsa cilas an ka cilas tashi yace talaqul talaqul mukrah bai ba ko ba ka da mani an ka zo an ka ce Imam Malik ya ce mulkin ku ba na halatta na ba ya ce don da muku bai a cilas da shi ko kai don haka ba mulkin wannan lokaci ba irin lokacin da ake dauka da abin nan bane abin dauka kuma ko yanzu da ake abin dauka in suka dama sai su yanke maganar ka shi yasa wa'azi ka dauki abin ka ka ajiye shi yasa albanin zari yake dauka wa'azinsa da kansa ya ajiye saboda ana iya cire wani abu in ban manta ba Sheikh Nasiruddin Albani kamar sun taba mai irin haka yare suka zo suna so a ba su dama a tayi jihadi ko wani abu yace a ka a tayi wajen jihadi sai an ka dauki magana sai an ka yanke ka a tahi sai an ka sa a tayi jihadi eh mutane suna da tsiya malam shi yasa shi Albani bai da duk wa'azin da yake yi Albani na zariya kenan wancan Albani babba shi akai ma haka ina fatan kuna fahimta ta da haka ana iya canza maganar ka ina fata an fahimci ni to da haka irin abin nan canza salon magana ina ne muke imam malik an an riga an yi masa wannan sharri aka je aka ce ya ce mulkin su ba haka nan bane almuhimu ne suka yi taimaki da karshe sai da sa aka kama imam malik aka je aka kai shi gidan kaso aka dake shi daga baya shi sarkin ya samu labari bayan ya zo aikin haji ya tado kwan imam malik ya fitar da wancan shi gwamnan daga abin nan kuma yasa aka bashi kashi almuhimu ne wannan an riga an aikata banna an gane ko shi yasa imam malik hannun shi da ya kage in ya zo wajen sallah baya iya kama hannunsa tunda hannu guda ya kage to sai saki hannayensa sai waɗansu suka ce to a cikin maliki yana saki hannu shi ko saboda ya san bai yiwa a saki hannu guda a rike guda ko ba haka ba sai ya sake su saboda wannan ciwo le aridin ne mi zai nuna mun haka imam malik yana da littafi wanda duk muttafaqun alaihi mu wadana shi ne ko to da yazo ya kawo babul qabd amma kuma bai kawo babul sadl ba ka ku ga maganar da ya kawo shi da kanshi shi na raye kuma ya yarda cewa motsan nan ingantacce ne shi a wajensa ko ba ka nan bane to kaga rikici sai ka iske rikici ya taso ne ce a a sakiyan hannu akwai dalilai a a shi sakin hannun rigima abba mu yi bai bai dace ba saboda sakin hannu mu ce babu sallan mutum ko a fasikantar da shi ko abin da kama da haka ko ba haka ba amma dai sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam da annabawa shine kama hannu a cikin sa mun fahimci wannan da ke ko akwai abubuwan da ba sai an yi dogo rigima ba kuma in mutum bai yadda ba addinin ba nauna ba ba naka bane aljanna nake nema aljanna kake nema riƙa kai tai ni ba riƙa tai Allah ya sa ku ya dace shikenan rigima ta kare imamu ahmad imamu abu hanifa an bashi alƙalinci ya kiya sun kaje sun kai ta jihar gidansa aka ta zamu sa matsala na fata an fahimci shi ma akwai matsaloli da cikaro da su kadi ba cikin littattafan tarihin abu hanifa akwai matsaloli da aka masa shi ma suna cewa ina ganin ko abin ga imamu shafi'i shi ko an kai masa sharri aka ce ya shirya juyin mulki aka kama shi za a kashewa bagdad da kyaddai tunda shi yana da alaka da gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam quraishawa kusan shi daga cikin wannan kabiya ce an ka ce ya shirya juyin mulki an ka zo za a kashe shi an ka zo da shi ya ce to waɗanda an ka ce sun ce jan juya muku yi mulki da ku da su duka dangantaka su da ni duka ɗaya ce ko ku na abisa mulki ko su na abisa mulki an ka ce na juya musu ina shirya musu juyin mulki haka ne za a yi ta an shirya an ce to a kashe shi dai daga baya suka gano cewa dai bai da abin nan koko dai Allah ya cece shi dai sun ka ce a sake mallan da sake mallan sai gudu da bagada da ya misir har ya mutu shi na misir ya gudu hijira ko ba haka ba to imamu ahmad shi ma ga ta same shi fitna ta khalq fitnatu khalqi alquran to an ce an tattauna da shi a lokuta da dama amma ya ba su akwai wani sanad na wata tattaunawa da an kai gaban shugaba wanda ake kira mas'ala ce cikin adabul ina ganin al-bahth wal munazara ne ina ganin shankiti ya kawo wannan kisa din yace sanadin ta bai inganta ba tunda abin nan ne amma uslubin da aka faɗi Imam Ahmad ya tattauna da shi wannan malamin Ibn Abi Du'ad uslubi ne na ana tarmai mutun da shi abinda ake kira wato as-sabr wa taqsim da aka zo aka kawo Imam Ahmad aka kawo wannan malamin yana ganin kun san wanda ya kware da magana mugu kullun ya iya magana da dubara da kai hin baki du'a da yake ce mishi yace mishi Imam Ahmad ya tambaye shi shin wai wanga mas'ala ta khalqul Qur'an cewa Qur'ani halitta ne su ko sun ce al-kalamu kalamullah was sautu sautul qari ko ba haka nan bane shin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san da wagga mas'ala ko bai san da ita ba kaga in yace manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya san da ita bai karantar da al'umma ba ya ce mi ya ce manzan sallam ya koyi wani abu in kuma yace bai santa ba in yace ya santa bai koyar da al'umma ba yayi yayi abin nan yayi ya koyi gaskiya in kuma yace ya santa kuma ba a ruwaito ta ba to kenan koko an boye ilimi koko an yi ƙarya ko kuma manzo Allah sallallahu in bai santa ba kenan matsayin jahili yake kaga sai yayi shiru ba a taba samu inda manzo sallallahu bayani ta to in bai santa ba in ya santa to me yasa bai karantar da al'umma shi ba in dole cewa zai iya santa tunda in yace bai santa ba kaga ya danganta shi zuwa ga jahilci in yace ya santa to me yasa bai karantar da al'umma shi ba in ya santa ya shuru to in kuma bai karantar da al'umma shi ba shin wai bai ishe ka ba cikin addini ba sai kai magana ba akan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai magana akan shi ba dole sai kai magana akan shi daga nan dai shi wancan ya gane sarki ya gane abin nan hatsari na sai ya tsaye da kun san sarakai da masu da manyan na yanzu aka da nasu kullum kokarin suka su kare shi daga nan an ka tsaye da abin dai shi addalin da yasa aka saki Imam Ahmad kuma daga nan fitinar da ta ja da baya to har yanzu kuna ganin tana samuwa wannan daga cewa wasu su ce lafazin daga wajen Allah abin ga lafazin daga wajen Jibrilu na an gane ko ko kuma eh asalin Qur'ani daga wajen Allah yake sai Allah ya jeho ma'ana cikin zuciyar Jibrilu Jibrilu ya zefa ta cikin zuciyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi ko sai magana da ita da larabci saboda shi balarabi na sun ka ce inda bature na da baturanci na zai magana ma'ana ce wayar daga wajen Allah amma lafazin daga shi manzo Allah sallallahu alaihi yake wannan abu yana da hatsari sosai kuna fahimta ta shi yasa mustashrikun da sun ka samu wannan sai su ce akwai qur'anin Allah akwai qur'anin jibrilu akwai qur'anin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna tattaza suna shubha don an ce shi innahu la qawlu rasulin karim an danganta qur'ani zuwa ga jibrilu rasulin karim kenan qur'ani nashi na a'a shi an turo shi da shi da shi yasa aka danganta shi zuwa gare shi ina fata ana fahimta ta to waɗanda shubuhoyi ku yi hattara da su shi yasa turawa duk wata shubuha ta mu'tazila da khawarij da sauran firqa da suka wuce suna karatun su sai su dauko su da wata sibga ta zamani don a yada su Imam Ahmad da yazo akwai wata kissa da suke faɗi wadda da ita tafi ma kai su ƙasa ban san ko abin da mutum da kissoshin da ake rawaitowa ga malamai ba mu san ingancin su mutum da ba sanadi ba aka ce wata rana da aka bashi kashi saboda an yi ta da kashi ya ce haka nan ya ki yadda to wata rana an zo da shi sai ce musu kai jiya na wani abin na ga wani abin mamaki ce ni ne ya ce jiya na karatun alkur'ani ina sallah nafila sai ni kawo ga suratul ikhlas ita ce kulhu wallahu ko sai ce sai na iska ta mutu sun ka ce a a ya za a yi kace kace kulhu wallahu ta mutu ai magana Allah ba ta mutuwa ya ce to abinda ko bai mutuwa ba halitta bane abinda bai mutuwa ba halitta bane sannan an ka ce ya kada musu wani babban bam Tau. Al-Qur'ani dai magana Allah ce, ko ba haka ba kallama Allah Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu dhatihi la khalqun min khalqihi. Ko ba haka ba? Eh, da haka ya kamata mu fahimci wannan. Wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون watajalla lil jabali Allah ya bayyana kenan ko a ce haskensa ko ya bayyana lil jabali ga dutsi fasara sai ya kasance dakkan gari ya nike ko ba haka ba ko fasara dakka'a ko ba haka nan bane akwai qira'a walamma jaa musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا كو جعله دكاء إمام حمزة ده إمام الكسائي ده خلف سنكر انتا دكاء دكا يا كوما كم قالي دكاء أصل دكاء إتتي الناقة تاقوا ودباتر توزولا سنام لها تسيد من توبنت يا ديديتي صلب to sai banta wato dutsen ya kuma kamar abin da an ka daidaice gari nikakke wanda an daidaitar da shi ya kuma su mulmulmulmul ina fata an fahimce ni wagga qira'a sai ka dibi tawjihul qira'at ka kuma cikin al-bahrul muhit na Abu Hayyan tauhidi da ad-durrul masul fi ulumi kitabil maknun kaga maganganun malamai a wannan wuri lil jabal ja'alahu dakkan sai mai da shi gari min jalalihi saboda daukaka ta ubangiji wa annal qur'ana shi alqur'ani ko ba haka ba kalamullahi kudi ba wajen wajen wasu sun sa kalamullahi sai a gyara kalamullahi tunda anna tarfa'u tansibu almubtada wa tarfa'u alkhabar ko ba haka ba sai mu yi aiki da nahawu kuma sai mu ci Allah ya gawarta musu in kuskure sun kai ba wata matsala babu wanda bai kuskure duniya kakka dauki kuskure abin tallan mutane wa annal qur'ana kalamullah alqur'ani maganar Allah ce laysa bi makhluqin ba halitta bane fa yabida sai ya halaka shine yabida ba da yabidu ya halaka abada ya halakar shi yasa maganin kashin kwari ake kiran shi mubidul hasharat mai halakar da wato kwari kenan al ibada al jama'iyya kamar suke cewa ibada wannan extermination a halakar da mutane masu yawa nan ibada da alhamza ne ba wacce ibada ba da ainun dalibin ilimi ai hattara ibada da ainun tana nufin ibada ibada da alhamza tana nufin hallakarwa fayabida sai ya halaka ko ya ƙare wala sifatan li makhluqin ba kuma sifa ce irin ta mai halitta ba fayanfada sai ya ƙare yanfada ya ƙare ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq wala najziyal ladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu in kana son ka gane bambanci akan wannan sai ka gane bambanci tsakanin zati da zati sun bambanta zatin Allah ya bambanta da zatin mi zatin dan adam ko ba haka ba kuma zatin halittu ya bambanta so idan ya zama to kamar yadda malama aqida suke cewa za a iya bambanta zatin dan adam da zatin dabba an gane ko a samu bambanci to haka zatin Allah sai ya bambanta yanzu in mun ka ce kai kai mun kai shuru ai kalma ce wadda tana tana da dokan ma'ana da yawa ko ba ka nan bane bature ya ce le mot ne vie que dans une phrase sai an kada cikin phrase sannan a garewa yanzu in ce kan kare ai kana ai hankalta kan kare ko to kan mutum sun bambanta ko su bambanta ba kan mota kan dutsi to in sun bambanta tsakankanin halittu fa ma baluka billazi laysa kamithlihi shay'un huwa samiul basir shi yasa da an ce yadullah kaka sa tsammani a kai zaka yi tasawurin tun baka san yadda Allah yake ba kai dai bar shi a faɗi yadullah yana da hannaye ya suke shi ya san yadda suke ka ba kanka lahiya kaka ce kudura Allah na fata an fahimci ni mun gane da kyau ko to Allah ya kama mu mu bar shi nan saboda abin da lokaci 所以。